ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na lahadi biyar ga wata na sha'aban shekara ta 1447 hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda ya dace wa 25 ɗin watan ɗaya miladiya na 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin karatun littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursali na sallallahu alaihi wasallam wanda muna cikin babi da yake haramta yin ƙarya bayan mun karanta hadisi na farko da hadisin abdullahi ibn amur ibn al'as sannan kuma hadisin abdullahi ibn abbas yau za mu tashi hadisin abdullahi ibn umar malici wa an ibn umara radiyallahu anhu ma kala kala nabiyu sallallahu alaihi wasallama afral fira an yura au an yuriyar rajulu ainihi malam taraya rawahul bukhariyu ومعناه يقول رأيت فيما لم يره عبد الله ابن عمر الله قال يرضى غريسو da shi Abdullahi da mahaifin shi Umar ibn al-Khattab suke cewa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi ibn Umar yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace manzon Allah yace afral fira mafi ƙaryan ƙarya ko ƙage idan ka ce alfira yana nihin ƙage ko kuma ƙarya kawai mafi kiran ƙarya an yuriyar rajulu ainihi mutum ya yi yunkurin nuna wa idanun shi malam taraya abinda musu gani ba baka gani baka ce ka gani wannan shine mafi ƙololuwan ƙarya malice rawahul bukhari wa ma'anahu yaqulu ra'aytu mutun yace na gani alhali bai gani ba fi ma lam yarahu a cikin abin da bai ganshi ba wannan iya daga cikin mafi kiran ƙarya mutun ya nuna wa idanun shi abin da ba su gani ba wanda wannan kuma yana alaka da shaidar zurka ce a gaban ka akai abu kaza alhali ƙarya kake Allah kiyaye amin kaga wannan ko kai a karan kanka da zuciyarka ya kamata ka ji kunya kawai kai kiri-kiri ka ce ka gani alhali ka san baka gani ba wannan bai kamata ya zama to ɗabi'ar mutum musulmi ba malaci wannan hadisi yana karantar da mu at-tahdhiru min ikhtilaqi suwar al-kadhibati fil yaqzati aw al-manam mutum ana jan hankalinmu da tsoratar da mu akan karka kirkiri dukkan wata fuska ta ƙarya ko a hulke ko a barci kasan mahulki makariyar shi ake yanzu sai mutu ya ce ya yi mahulkin kaza alhali ƙarya yake bai yi ba to kowane ɗaya daga cikin huskokin nan guda biyu dukansu ƙarya ne kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar a kai malin cewa an samura tabni jundubin radiyallahu anhu qala hadisi daga samura ibn jundub Allah ka yarda a gare shi yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mimma yukthiru an yaqula li ashabihi yana daga cikin abin da yake yawaita wa ambata wa sahabban shi yana yawance masahabban shi hal ra'a ahadun minkum ru'ya shin a cikin ku akwai wanda ya mahalki akwai wanda yi wani mafarki kuma wanda yana kasance mafi yawa bayan sallar asubahi bayan kammala abubuwa wanzu Allah sai ce to ina wanda suka yi mafarki ina wanda yake mafarki ke son bayanin shi fa yaqussu alaihi man sha'a an yaqussa sai ya labarta wa manzan Allah wanda ya so a cikin sahabbai akan ya labarta mashi kenan ba dole wani ba wanda ya ga dama ya yi mahalki yana son bayanin shi babu laihi ya ambata wa manzalla sallallahu alaihi wasallam sai manzalla ba shi bayani akan wannan mahalkin to wannan kuma khususiya ce tashi sallallahu alaihi wasallam a yau karka ɗoki kanka cewa matsayin za ka rika fasarta wa mutane mahalki a babu wanda ya sa kuskurenka zai yawa fassarar mahalki bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabban shi ai musu ba babu wani sahabi da in yaba mutane limanci bayan an kammala ya ce musu to waye muhulki a fasarta mushi duk da akwai wasu daga cikin malamai har sun yi wallafe wallafe littafan da suke da alaka da fasarar muhulki amma ka'ida da mazalla ya bada shine in ka ga mai kyau ka faɗa wa na kusa da kai masoya wanda ka tabbata za ku iya raba za ku iya fartajen farin ciki na makura tare da su sai ka faɗi musu na yi mahulkin kaza su roƙa maka Allah ya tabbatar kai maka roƙi Allah ya tabbatar saboda in ka bi gari da shi akwai hadisi da mazalla ke cewa ista'inu ala qada'i hawaijukum bil kitman ku nemi tanyan ubangiji subhanahu wata'ala wajen biyan bukatunku ta hanyar koyewa karka zaman to bazan komi sai ka baza a wani abu idan ya sayo gaba ka faɗi wanda suke kusa da kai amma ka ci gaba kuma da adda Allah amsa maka in ka ga mara kyau to wannan la tukhbir ahad kaka faɗi wa kowa kuma kai ta roƙon Allah Allah kai tabbatar saboda in ka faɗa makusantan ka annabi zai za su shiga cikin damuwa kenan kaka faɗa wa kowa kai addu'a Allah subhanahu wataala ya kawar maka da wannan abu kenan manzo Allah da ya kasance haka yake sallallahu alaihi wasallama wa innahu qala lana zata ghadatin abdullahi ibn umar yake ce a jundub yake cewa mazalla a wata sahiya ya ambata mana cewa yanzu ba bayanin mahulkinsu ba shine zai ba su labarin abin da ya same shi yace innahu lalle yanda lamarin yake bayanin da zan baku ataniyal laylata atiyani sun zo muni a daren jiya wasu masu zauwa guda biyu wa innahuma qala li waɗannan waɗanda suka zo wajena sun ce mini in talik mutahi mazala ce wa innin talaktu ma'ahuma ni kuma na yi tahiya tare da su kenan wannan mala'ikun da suka zo guda biyu suka ce mazala salasalan muje mazala salasalan yake ce musu mutahi sai ce wa inna ataina ala rajulin mutaji'in ya ce a cikin tahiyar da muke sai muka zo kan wani mutum wanda wannan mutumin yana kishingide ko kuma muqadi'in yana kunce wa idha akharu qa'imun alayhi bi sakhratin shi mutumin yana kunce wani mutum kuma a saman kanshi a tsaye da katan dutse sakhra wa idha huwa yahwi bi sakhrati li ra'sihi sai yake nuhan kan wannan na kwance wanda yake tsayan da wannan katon dutsen nashi game da mutumin da yake kwance mazala ke cewa fayyahlagu ra'asahu idan ya daga wannan dutsen sai ya kwantsama wa wannan wanda yake kwance a saman kanshi yathlag sai ya kwasa mushi ya kwakwatsa mushi kai yake cewa fayyatahaddaduhu yana cikin wannan yanayi ya tahaddadu wannan dutsen sai ya gangara alhajaru haguna kenan dutsen an aka buga shi akan wannan mutumin dutsen sai ya gehe shine ma'anan ya tadahdahu alhajaru haguna kenan wannan dutsen sai ya karkata ko ya gangara kadan sai ya tsaya tunda an buga shi aka abu kaga kenan dole zai motsa kenan ya konsami kan wannan mutumin sai dutsen sai ya gehe ya ce fayyatba'ul hajara fayahuzuhu shi wannan mutumin da ya buga dutsen nan sai ya bi wannan dutsen sai ya sake ɗauko shi ya ce falayar ji'u ilayhi hatta ya siha ra'asuhu kama kana kahin ya je ya ɗauko dutsen nan ya zo kan wannan mutumin ya ingantu ya nagartu ya koma kamar yadda yake kamar ba a yi wani abu ba ya ce sun ma ya udu alaihi sai wannan mutumin in ya ɗauko dutse sai ya komo kan wannan fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula ya sake kuntsama mushi ko ya buga mushi wannan dutse dutse ya koma gehe kamar da kai na fari dutse ya koma gehe wannan mutumin ya je ya dauko dutsen nan kan ya dauko ya zo kuma kan ya daidaito wannan haka ake yi har ran da Allah zai tada kiyama qala samura yake cewa afwan qala mazalla yake cewa qultu lahum sai na ce ma waɗannan wanda suka tafi da ni subhanallahi ma hada tsarki ya tabbata ga Allah me wannan kuma qala li sai waɗannan suka ce muni inji manzo Allah in taliq in taliq in taliq mutahi mutahi kenan kamar ana cikin gaugawa lokacin bayani bai zo ba mazala ce fantalakna fa'ataina ala rajulin mustaliqin liqafahu mazala ce fantalakna sai muka tahi fa'ataina sai muka zo ala rajulin akan wani mutum wanda wannan mutumin mustaliqin liqafahu wannan mutumin yana kwance a saman keyesh kenan ya yi kishin gidi ya kwanta saman keyesh yace wa idza akharu qa'imun sai ga wani mutum kuma akan shi wannan wanda ya kwanta nan ka'imun alaihi yana tsaye a kan shi ya ce bi kallubin da wata fatsa eh ko kuma ka ce wanda abin da ake yanke ciyawa lauje eh kenan bi kallubin ko da fatsa ko kuma da wannan laujen nan min hadidin wanda yake na ƙarhi wa idha huwa ya'ti ahadu shiqqai wajhihi yana kishin gida haka sai ya zo daidai bangaren shi guda kenan koton huskan shi guda shiƙai wajihihi fayushar shiru shidƙahu idan ya zo mi yake yi fayushar shiru ai fayyaɗa'u sai ya tsaga ko ya yanka shidƙahu ɓangaren abin da ya shafi wannan gehen nashi sai tsaga shi kenan sai ya tali wannan wannan fatar take sama da naman da yake sama gaba kiɗaya ya ce ila ƙafahu idan ya tale daga nan sai ya kawo su ƙeye shi yake cewa wa min harahu ila qafahu yanzu bayan ya tare wannan bangaren yanzu kuma kotan da yake da alaka da abin da ya shahi hancin shi da kuma kan shi nan ma fata sai ya kama ta da nama sai ya ja ya tare ta yace ila qafahu shi ma sai ya kashi kiya kenan wannan kotan ya ja ya kashi kiya wannan kotan ma ya ja kashi kiya rabin rabin tsagin kan wannan mutumin yake cewa ila kafahu wa ainihu wa ainihu ila kafahu haka idanun ma zai ja ya kawo su haƙe shi sun mai tahawar ila janibin akhar sai wannan mutumin sai ya kewaya kuma ɓangaren kotan ɗaya nan ma ya mushi irin abin da ya ma na farin sai ya ce fa ya fa'alu bihi mithla ma fa'ala bil janibil awwali yadda ya ma wannan kotan na farko ya ja daga nan ya kai karshe sannan kuma ya jayo daga nan kishi ya kai karshe haka zai zo wannan bangaren ma ya ja wannan bangaren ya kai karshe ya kawo daga sama kuma nan daga hancin shi minhar shine hanci kofo hancin shi daga nan sai ya ja hannu sai karshe kamar da ya fari ya ce fama ya furugu min zalika janibi hatta ya siha zalika janibi kama kana idan ya kare wannan bangaren ka in ya zo wannan bangaren kan ya gama kuma wannan ya koma yadda yake kamar wani abu bai taba taba shi ba idan ya gama tali wannan allo sai ya koma na fari haka zai yi ta yi yana zuwa yana zauwa har kiyama ta tsaya yace summa ya'udu alaihi fayaf'alu mithla ma fa'ala fil marrati ula sai ya koma kan wannan bangaren na fari da ya fara ya koma kan shi ya aikata kwatankwacin abin da ya aikata mashi a fari kenan ya ja ya tattale gaba ki dai fatan da take da alaka da abin da ya shafi fuskan wannan mutuma qala qultu mazalla yake cewa nace subhanallahi ma hadani sarki ya tabbata ga Allah waɗannan mutanen guda biyu me labarinsu ya aka yi wannan tashin hankali ya fada waɗannan mutanen guda biyu kiran su ga can na fari ga na biyu kalali in talik in talik mutahi mutahi kenan kama ana cikin gaugawa sauran bayani zai zo a gaba mazalla ce fantalak na sai muka tahi fa'ataina ala mithli tannuri sai muka zo a kan wani waje wanda yake kama da furu ko ka ce murhu kamar idan ka ce tannur shine kawai fur ya sama ya bude afon kasa ya bude sama kuma ya tsuki yace fa ahsabu annahu qala yake cewa ina ina ina lissafa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin wannan furqin fa idza fihi laghatun sai ga wasu ƙara ana ihu a cikin wannan furqin wa aswatun da wasu saututtuka fattala'na fihi manzon Allah ya ce muka leka wannan furqin fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun muka iske maza da mata a tsirara kuma suna ihu a cikin wannan furgin wa idahum ya'tihim lahabun min asfala minhum sai ga maka malan su waɗannan suke cikin furgin nan ya'tihim yana zo musu lahabun halshen wuta min asfala minhum daga ƙasa idan wannan wutan ya huro daga ƙasa halshen wuta ya taba su fa'iza a tahun zalikan lahabu idan ya zo musu wannan halshen wannan wuta mazala ke cewa daudau sai su yi ƙara kuma sai su yi sama kira sai su makalkali a sama saboda wannan halshen wutan kai taba su ƙultu mazala ya ce na ci sallallahu alaihi wasallama ma haula su kuma waɗannan ne ne wannan kalali in ɗaliƙin ɗaliƙin mutahi mutahi na uku go mazalla ce fantalaqna fa ataina ala nahari sai muka tahi sai muka zo kan wani tafki yace hasibtu annahu kana yaqulu ahmara yace marwayacin hadisin samura yace ina lissahin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace tafki ne amma jajjawur mithli dami kai ka ce jini ne kawai ya ce wa idafin nahari rajulun a cikin wannan tafkin akwai wani mutum sabihun yasbahu mai huto yana yin huto kenan mutum ne a ciki yana kamar yana yana wani ruwa yana nutsu a cikin ruwa yana hutowa ya ce wa idha ala shata'in nahari sai gashi a gaban wannan ruwa rajulun wani mutum kadi jama'a indahu hijaratan kathira ya tara duwatsu masu yawa a gehen wannan wannan ruwa duwatsu ne masu yawa wa idza zalika sabihu yasbahu ma yasbahu wannan mutumin da yake nutso a cikin ruwa yayi nutso a cikin ruwa gurgurdan abin da yayi na nutso thumma ya'ti ya'ti zalika alladhi qad jama'a indahu alhijara sai yazo wa wannan mutumin da ya tara waɗannan duwatsu idan ya zo mai yake mushi fayaffaragu lahu famu idan ya zo sai ya bude mushi baki idan ya bude mushi baki fayulqimuhu hajaran sai ya tura mushi dutsen nan daga cikin duwatsun da suke nan da suke na aji sai ya tura mushi dutse a cikin bakin shi fayantare sai wannan mutumin sai ya koma yana kamar ya so ya huto idan ya zo daga bakin shi sai jefa mashi wannan dutse sai ya maida shi cikin wannan ruwan fayandali wannan mutumin sai ya koma fayasbahu ya je ya yi huto ko ya yi nutso thumma yarji'u ilayhi ya sake komowa wajen wannan mutumin kullama raja'a ilaihi ghafara lahu fahu duk lokacin da ya zo ya bude mushi baki yake cewa fa alqamahu hajaran shi kuma sai ya jefa mushi dutse kuma ya hana shi mutuwa daga cikin ruwan nan kultu lahuma mazalla yake yace nace musu ma hadani su ko wadannan me labarin su wani da dutsi wani a cikin ruwa wanda kuma ruwa ne yayi jajjawur fa qala lin taliqin taliq sai suka ce muni mutahi mutahi fa talaqna fa ataina ala rajulin karihil mar'at sai muka zo wajen wani mutum wanda karihil mar'ati abin kyaman kallo kenan abu ba wanda yake tsanka kalle shi ba za ka sake mai da ganin ka ba au saboda yake cewa ko ko mazalla ce yayi yake cewa ka akrahi ma anta ra'in rajulan yake cewa mur'a mafi kyamatuwan abinda zaka gani na mutum abin kyama shine wannan mutuma to wannan mutumin da sai gani fa idza huwa indahu narun wannan mutumin yana tattare da shi akwai wuta wannan wutar kuma ya hushuha yana hurata yana izata kuma wa yasa haulaha yana kewayata ana jiran kwastomominta waɗanda za su su shige ta lakari mu za mu ji waɗanda duka mazalla zai bayar bayanin suwa ne sallallahu alaihi wasallama ƙuntu lahuma ma haza mazalla ke ce musu nace musu miye wannan kalalin taliqin taliq suka ce mun mutahi mutahi fantalaqna fa ataina ala rawdatin yake cewa mu'attamatin fiha min kulli nurin rabi' ya ce muna cikin tahiyar nan sai muka zo wani waje wani raubatin dausayi mu'attamatin fiha wanda dausayi ne wanda yake cike da abin da ya shahi ni'ima min kulli nurin rabi' daga dukkan haske na bazara ko kuma ka ce haske na damuna ko kuma kyalkyalinta wa idha bayna zaharai ar-rawdah sai zaman to gashi a cikin wannan dausayin rajulun tawilun wani mutum mai tsawo la akadu ara ra'sahu qulan fi sama yace banna iya ga karshen karshen shi a sama mutum ne mai tsawo wa idha hawlahu hawlar rajuli kewayen wannan mutum mai tsawon nan kuma yace min akthari wildanin yara masu yawa ma ra'aituhum qattu ban taba ga yara da wannan yawa ba ko kuma kalan wannan yara tunda nake inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu manzon Allah sake cewa abakan tahiyyar shi ma haza wannan wane ne ko wannan menene wa ma haula'i su kuma wadannan yaran na kasar shi suwaye qala lin taliqin taliq suka ce muni dai mutahi mutahi fantalaqna fa ataina ala dawhatin azima sai muka zo wata farfajiya mai girma lam ara dawhatan qattu a'zamu minha wala ahsan mazallaci ban taba ga wani wata cibiya ko wata farfajiya ba mai girma mafi girman wannan kuma mafi kyawun wannan ban taba gani ba muka zo wani wuri mai kyawu faqala li sai suka ce mushi irqa fiha shiga cikin ta hau yace fartaqaina fiha ila madinatin mabniyatin bilabani zahabin wa labani fidda yace fartaqaina sai muka hau muka shige ta wannan madinar ko kuma wannan wannan wurin dauhad nan yace shigan mu yake da wahala muka ga wata wani gari ne ko wata wata duniya ce ta daban mabniya wanda an gina ta bilabani zahabin da birgi wanda yake na zinariya wa labani fiddatin da birgi wanda yake na azurfa gida ne kayacacce abin birgewa sai ce fa'atai na babal madina sai muka zo ƙofan wannan garin fastaftahna sai muka nema a buɗe fafuti halana sai aka buɗe mana fadakhalnaha sai muka shige ta ya ce fatalakana rijalun shakurun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in yace muna shiga wannan gida sai wasu mutane suka tarbe mu suka huskanto mu wannan mazajen shakurun min khalqihim rabin halittansu ka ahsani ma anta ra'in mafi kyawun abin da ka gani a rayuwar kan rabinsu wa shakurun minhum rabinsu kuma ka akbahi ma an tara'in mafi kyamar abin da za ka gani ne ƙala lahum izhabu sai waɗannan mala'iku guda biyu yana abakan tahiyyar manzan Allah ƙala lahum sai suka ce waɗannan mutanen izhabu ku tahi faƙa'u fi zalikan nahar ku je ku shiga wancan tafkin وإذا هو نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض ya zamanto ruwa ne wanda mu'taridun wanda bujirarri gashi nan kenan ruwa yajri yana kuma gudu ka annama ahu kai ka ce wannan ruwan tafkin nan almahdu fil baqiya makuran karshen hori kenan ruwa ne fari kakal fa zahabu fa waqa'u fihi sai suka je suka fada cikin wannan ruwa da suka fada thumma raja'u ilaina mazalla ce sai suka komo wajenmu sai ce qad dhahaba zalika su'u minhum wannan bangaren na kyama a jikinsu duka ya gogi ya zamanto sun zamanto kakal kenan sun zama kamar irin bangaren abin burgewa sai ce fasaru fi ahsani suratin sai suka kasance a cikin mafi kyawun sura mafi kyawun yanayi kala mazala ke cewa kalali sai waɗannan abokan tahiyar nawa guda biyu suka ce mini hadihi jannatu adi wannan gidan aljanna ce madawwamiya gidan dindindin wannan aljanna ce ya ce wasu ka ce mashi wa ha za ka manziluka wan ha lil'ishara kamar afon lilla don jayo hankalin mutum litambe za ka wannan manziluka masabcinka kenan gidanka kenan fasama baswari su'udan mazala ce sai idona ya kalli sama fa'iza kasrun sai na ga wani wani gini wani gida mithlun rabbabatil baida gida ne wanda yake kaman ka ce ake da shi da suna gida ne wanda yake fari kan faƙala li haza manziluka suka ce wannan gidanka kenan haza ka manziluka wannan gidanka ne qultu lahum lahuma sai mazalla yace sai ni ce waɗannan mutanen ko wanda suka zo tare da su barakallahu fikuma Allah ya muku albarka fadharani adkhulu adkhulahu ku kyale ni adkhulahu in shiga wannan gidan kala suka ce ammal ana fala tabbas gidanka ne kuma za ka shige shi amma yanzu a suka ce amma fa wa anta dakhiluhu kai mai shigan shi ne sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahum lahum mazalla ce sai nace musu fa inni ra'aytu منذ laylati ajaban naga abubuwan mamaki kaga wannan yake maka nuni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah shi sa Allah ya yabe shi da cewa ma zaqal basar wa ma tagha bai gitta abinda aka aka umurce shi akan zai akai ba da aka ce gidanka ne amma ba yanzu ba bai ƙara wani ta'aliki ba bai ƙara wani neman bayani ba kuma wani hashin baki a an ji kuma an bi bawan Allah kina sallallahu alaihi wasallama yanzu sai yake tambayarsu waɗannan abubuwan da ya gani na mamaki kafin mu iso nan fama hadal ladhi ra'aytu menene wannan abin da na gani fa qala lahu suka ce mushi suka ce ama inna sanukhbiruka suka ce lalle mu masu baka labari ne game da abin da ka gani amma ar-rajulul awwal alladhi ataita alayhi yulthabu yuslahu ra'suhu wannan mutumin na farko da ka zo wanda wannan mutumin yothlabu ra'suhu ana fasa kanshi ko ana tsaga kanshi bil hajari da dutse suka ce fa innahu ar-rajulu ya'khudhu al-qur'ana fayarfudhu shine mutumin da zai karanci qur'ani kuma sai kaurace qur'ani ya kishi ya ki abin da yake dauke da shi na ma'anoni ya ki aiki da shi to dan kasancewar shi ya harrace wannan abin bai amfana musu komi a wajen Allah shi yasa qur'ani ɗaya cikin biyu ne imma hujjatun laka aw hujjatun alayka ko ya zama to hujja a gare ka na ka dace da rahamar Allah ko kuma ya zama to hujjatun alayka ya zama to hujja a kanka akan azabtar da kai a kwara maka manzon Allah ya bamu labari sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi mutumin da ya karanta qur'ani ya karanta ya karanta iya ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai musu tambaya a kawo ka an baka ilimi an baka kaza mahardaci ne ka gangaren ƙarshe ba a kama ka sai abinda Allah ya so sai Allah tambaye ka cewa bawa na baka kaza na baka kaza na ilimi kai da shi sai ka cewa ubangiji an karanta an yi aiki da shi an yi da'awa an yi kaza Allah sai ce mushi kazabta ƙarya kake fa'alta liyuqal qari kai dan a ce kai wani karshen karatu ne wani mazalin Allah Allah ya ce maka wa qad qila ai an an rage an fada a duniya an yawo da kai an ce kai ne makaranci na karshe ashe ba dan Allah ba kake da ba shi yasa al'amarin addini ba wani al'amari bane na nuna na nuna kai ko nuna cewa na iya ko nuna ba wannan bane kawai dole ne zuciya na taka ka kullata da ubangiji in ko baka yi ba to Allah ka jira zaka karanta qur'anin ka gama karanta shi kuma ka ji Allah ya azabtar da kai a dalilin wannan din saboda abu ne wanda ibtila'i ne kai da kanka da Allah ba Qur'ani jarraba ka ne Allah za ka tsaya ka ajiye hankalinka kai dan Allah ko kuma za ka yi ne saboda ka burge mutane ko kuma za ka yi ne saboda a faɗi yanzu mutum nawa zai karanta Qur'ani tiryan tiryan tun daga Fatiha har zuwa min aljinnati wan nas zam ya iya shi amma aiki da abin da ke ciki ya gagara iya da yawa iya da yawa ayyuka da ake na tsubbu so suke yin shi waɗanda suke sun karanta ƙur'ani ya karanta ƙur'ani ya wahala ya sha wahala ka tausaya ma kanka wahalar da ake sha kayan arziki iya da yawa ka wahala kuma Allah ya baka wannan kyauta kuma sai ka zo ka yi nabaz in shi wara a zuharika fa nabazuhu wara a zuhurihim wa shtaraw bihi thamanan qalila fa bi'sa ma yashtarun Allah ya baka shi kyauta ce mai mukin ka tsaya ka ajiye hankalin ka bauta wa Allah ka nutsu daga an ganka an ga Qur'ani da aka tambayi Aisha radiyallahu anha akan manzon ta ce kana khuluquhul Qur'an in ka ganshi ka ga Qur'ani abin da ake hoda cikin Qur'ani in ka kalli manzon Allah shine kawai to dole ne mu kuma mi koyi da shi ya zama to in muka karanta Qur'ani to nutsuwa za mu kara amma zaka duba kaga banda ma karantawa banda rashin aikin da shi yanzu ka duba wani salon da mutane suke karanta ƙulani karanta wannan ga dama mutum yana karatu yana sanya harjin inda suke ciki ya zo kan aya a cikin aya ka kasa mamace ita ma tana cikin tilawa ko bata cikin tilawa ƙulani ne ko ƙulanin bane ba sai ce abu kazan nan abu kala kaza ne a cikin ƙulani in za ka karanta ƙulani dole ne ka karanta shi ma'ad babu zancen karɓa so ko mushi cewa a abu kaza kala kaza ne in sharhi kake da tafsiri da bayani wannan daban amma ka ɗauko ritim ɗin karatun ƙur'ani da ake rera shi kuma kana tahiya kana sayan abubuwa wallah ba kayan burgiya bane ba banna ce ba kayan burgiya bane ba daga cikin auju na karatu waɗanda malamai suka hana misali a lokacin da mutum ya zo bainal isti'adati wal basmalati wa nihayati sura ka ƙare sura afwan ka kare sura nihayatu sura wal basmala wa bidayatu sura ka kare wannan sura zaka yi bismillah zaka shiga sura ta gaba akwai aujuwar suka halatta qat'ul kull ka yanke gaba daya ghairil maghdubi alaihim walad dallin ka tsaya bismillahir rahmanir rahim sai ka shiga alif lam mim misali na'am kaga wannan ka yanke su gaba daya wannan ya halatta na'am sannan kuma akwai waslul jami' hada gaba daya ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim wannan ya halatta huskar da bata halitta ba shine ka hada bismillah da karshen sura sai ka tsaya suka ce bai halitta malaman qur'ani me yasa li'annahu yuhimu anna al-basmala fi nihayati tilka sura saboda yana rudar da cewa la'alla bismillah ke naza al-sahih ta tara karshen wacce sura misali kace ghairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim sai kace alif lam mim wannan bai halatta dole yanda ake karanta qur'ani ka karanta shi haka abu ne tawqifi amma ga mutum yana karanta qur'ani yana sanya irin waɗannan abubuwa bai halatta shi yasa hatta riwaya da ake daban-daban malamai suka ce bid'a ne baya halatta jagula tsakanin kira'at daban-daban kana kanun ka sanya warsh ka sanya hafs ka sanya wane ne in hafs kake hafs kake in warsh kake warsh kake in kanun kake kanun kake amma baya halatta ka karanta kaza karanta kaza karanta kaza karanta kaza baya halatta saboda yanda kowace riwaya take da irin nata ma'ana ya sha bamban da uwanta in ka ɗauki wannan ka haɗa da wannan to ma'anar za ta ɓaci to dole mutum sai ya kiyaye kaga anan fa innahu rajulu ya'khudhu al-qur'ana fayarfudu ya guje shi ya kyamace shi ya kyale shi ya zama to qur'anin yayi gabas kai ka yamma ya abinda ya hana shi kake yi da sunan kai gardi ne ka duba ka ga rubutu da ake a sama allon gari mutumin da ya harci ƙulani ba ya harci ƙulani ya zo daga rubutu a saman allon arhi a ƙari yana gasawa ana cewa zukatan ku za a haɗa hajji ga aiki da yana tafiya yadda ya kamata saboda rena addinin allah sannan kuma da rishin fargaba akan dukkan abin da zai iya biyo baya tsaurin kan ɗan adam yalla ke cewa kutilar insanu ma akfara can yace innal insana lakanud dan adam kinibbe ne ta kadari ne lakanud kenan wai irin wannan fa mutum zai yi bejin kumyar Allah kuma har ya dauka ya rika yadawa ya bude group a saman Facebook ya bude group a saman WhatsApp ya bude group a saman TikTok kuma waɗannan abubuwan su ne ke yadawa ba ga wani wanda da malam babba hotoro ya musu raddi ba wata mace wai kwado ne makulli za ki kulle mijinki ba zai je ya yi zina ba ayyuka na shirka ga sunan karara kuma sai a rika nuna cewa wai wannan in wai taimako ne na addini ƙarya ne addini kyamar waɗannan abubuwa ke duk gwagwarmayar da manzan layi saboda a kawar da waɗannan abubuwan ne su yi waɗannan bayanai ga baki ɗaya ya yi hoɗa da duk wanda ya hoɗa da shi kuma saboda allah saboda cin amanar al'umma kai da sunan malami ka ɗauko wannan abin ka sa cikin musulunci alhali musuluncin dama kyaman wannan ɗin kyaman su ne abubuwa na shirka ga sanin da yawa kawai ana ga ce a tun da dai ƙur'ani ne ko wannan ma'arracin ƙur'ani ne ko makarancin ƙur'ani ne nawa zai karanta ƙur'ani kuma ya zama to mushi hujja a kan shi ba hujja a gane shi ba iya da yawa babu jimawa da yau ce shekarun jima na ga wani group wanda shi ma abinda ake kenan wuta ce malam an hura ta iya wuta da murhu guda biyu an samu wasu allina na ƙarfi an ɗora ana cewa ga zuciyar shi na ana gasawa aka yi bidiyo kuma aka aika wanda aka ma aiki ina addinin allah zai ta yi haka kuma ka ce addini za a yi kuma duk wannan abin a yi shiru a kan shi saboda dai a nuna cewa kuna tare da mutum alkasimin mushtara ka addini ne abin da ya haɗa mu da kai addini ne idan ka aikata aikin da rubuje addini kake kuma shi gina sai ba goyon ba don garin mu guda don anguwan mu guda ko don kai babana ne ko wana ne ko kanina ne annabawan Allah sun bar waɗanda suke mahaifansu saboda addini addini shine komi babu yadda za a yi saboda wani ana tare ana tare mai ana taron banza ne tun gashi yana shirka karara ka mushi nasiha ka mushi wa'azi ya ji tsoron Allah ya bari in ya iya karaba gari da shi inna bur'a'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum ba mu ba ku mun yi bara'a baran baran Aisha sa yana daga cikin abin da yake wajibi akan mutum musulmi aqida ta alwala wal bara wa zaka so wa zaka bi duk mutumin da yake Allah dole ka bi shi kowa ne shi yasa Allah ya ce la tajid qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu sai ce walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al iman wa ayyadahum bi ruhin minhu hazu al-shaya to idan ya zamanto ubangiji ya faɗi haka kuma a cikin qur'ani kai kahi Allah sanin abin da ya kamata a antum a'lamu amillah kahi Allah sun azamna lahiya shi gane kawo mutum sai ya shirka don kawo an goku guda shi gane sai a fita mara mashi baya ko don a malamin ka ne ka tsaya ka ajji hankalinka ka san me ake cewa bautan Allah ka bauta ma Allah ka wanye da duniyar da lahiya ka ga waɗannan abubuwa na shirka duk mutumin da ya mutu a kansu wallahi mutu zai ta yi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna babu bakawa to kuma yanzu akan tahiya wutar ce kake kara ku tai tare iya da kyau mutum ya zamanto mutum haziki mai tunani mai hankali ka waye addini ka waye a addini ka waye a addini addini bangaren addini ka zama mutum wayayye kana kallon komi akan nassi ne daga mutum ya kwana kawai Allah Allah kiyaye eh bayar ba kiyaye ba kuma sai da Allah taimake shi ya komo kahinya kahinya mutum mazalla ya ce wannan mutumin da ake daukan dutse ana kwantsama ma kanshi kan ya watsi dutse ne koma gehe wannan mutumin ya dauko dutsen kahin ya komo wannan kan ya daidaitu kuma ya sake kwantsama mashi haka za a rika ma mutumin da ya walakantar da abin da ya sani na ƙur'ani ba aiki da shi ba kiyaye dokokin shi daga ran da ya mutu har ran da za a kiyaye wannan zai azaba shi mazalla ce wa yanamu anis salatil maktubati banda ma wannan zai yi barci akan sallah ta farilla ba ruwan shi shi su su ne aka rama kalla wani sai ce maka ma tuntuni aka rama kalla a da kake mashi ko Allah ya karrama ka sai ce maka tuntuni shi ya jima da wannan wuce wannan wajen kuma yanzu akwai su mana mutumin da zai ce shi yanzu ya ma wuce yi sallah ana samun akwai su a cikin ɗari wala zikrullahi akbar sai ta yambata Allah sai ya ɗora nassin ba inda ya kamata ya ajiye shi ba sai tawili yana kwanci ana barka ana sallah ko aka ya harrace qur'ani baya sallah asuba a cikin jami'i ya harrace qur'ani salloli ko abin da ga dama yake Allah kiyaye mazala ke cewa wa amma wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi suka ƙara bashi labarin cewa wannan mutum na biyu da ka zo kan shi yusharsharu yake cewa shidquhu wanda ake yusharsharu ake yanka bangaren bangaren kuwatun shi da idanun shi har zuwa keya ila qafahu yake cewa wa min kharuhu da kuma kofohin hancin shi a jasi sama ila qafahu har zuwa keya shi wa ainuhu ila qafahu a ja idanun shi si baya wannan mutumin wane ne suka ce fa'inahun rajulu ya gudu yake cewa min baitihi shi ne mutumin da zai fita daga gidan shi da sahi fayak zibul kalba ya yi ƙariya ya aikata abin da yake ƙariya ƙariyan nan ta bulugul afaka za ta bigi sasannin duniya daban-daban lokacin da muke cikin yanzu sai mutum ya yi vokal na ƙariya ya ma Allah ƙariya ya ma manzan Allah ƙariya ya ce wannan sirri ne ya ku ƴan wannan gida wallah zai halakar da ka ga mutum da ana cewa ku masoya manzan Allah to so ne ke yau gare ku ya fake da manzan Allah saboda muna son manzan Allah sai ya feso abin da yake ba karantar manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam a ce wa sirri ne aka ba ku ku da muka tattaru a cikin wannan gida eh mai adami albarka masoya manzan Allah to ga wani sirri kar a sake duk daren juma'a kaza za a yi babu dalilin aya babu qur'ani babu hadisi babu komi kawai jahilci ƙarya ce kaga fa yakdhibul kadhiba ya aikata ƙarya ta bulbul afaq ta bigi sasannin duniya daban-daban ya huto ya faɗi ƙarya ne ko da sunan cewa su ne 'yan ba da dariya kana ba duniya dariya kana ƙara ma kanka tilin azaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ɗan komedi wai kawai tun da kai ɗan komedi ne shi kenan kamar an halatta maka ƙarya Allah kiyaye to wannan mutumin ga irin azaba da za a riƙa mashi za a riƙa tale kumatun shi idanun shi daga hancin shi a ja sai an tale shi ga baki daya a dalilin wannan ƙaryar da yake wayan gari kowane lokaci ya huto ya yi ƙarya a kan al'umma ko da sunan siyasa ko da sunan wannan mulkin da ake mugun majin daɗin shi ko da sunan wane ne ko mamine ne kai musulmi ne duk abin da za ka faɗi wallah sai an tambaye ka kan shi a farko wannan babi malam ya kama da aya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula mutum ya saki halshen shi ko ya saki hannun shi ko ya saki bakin shi yayi maganganu akan mutane ko magana ta ƙarya wai saboda ya za a yi immuna na wani za ka haɗu da Allah sannan kuma ka ga irin azabar da za a ɗaba waɗannan mutanen daga ran da suka mutu har Allah ta da kiyama haka za ta musu duk lokacin aka ja nan aka yana jin wannan bala'ir din nan kahin a gama tale wannan bangaren kuma wannan ya kuma ya koma inda yake har a sake tale shi haka har tashin kiyama ya zo zalla ce wa ammar rijalu wan nisa'ul uratul ladina hum fi mithli bina'in bina'i tannuri fa innahum zunatu waz zawani kaga waɗannan maza da mata wanda suke tsirara waɗanda suke cikin wannan tanda shine tannur tanda fi misali bina'i tannur kamar gini na tanda ko fur to waɗannan fa'innahum zunat su ne a mazinata mata wazzawani da mazinata maza abinda za a riƙa musu kenan har a tare kiyama la haula wala quwwata illa billah maza da mata a tsirara kuma an hura wuta a ƙasar halshen wutan yana taba su idan ya kai zuwa gare su su ƙwarasi sama amma ba zai hana wannan halshen wuta ya taba su ba miye dalilin haka mazinata ne a nan gidan duniya abinda suka yi ta yi a rayuwar su Allah kare mu Allah don mutum musulmi ya nisanci da abinda zai kai ga zuwa ga wannan hanyar ka nisance ta ka nisance ta haramun ne haramun ne addini ya haramta wala taqrabu zina Allah ce kar ku kusanci zina ku yi haƙuri ku jure ko bi mai wucewa ne in gwabranci yake damun ka wucewa zai in tuzuranci yake damun ka wucewa zai yau aka ce kayi aure wannan bayanin na baya ya wuce ka mutum yayi hakuri ka jure Allah ya baka lada kar ka lalata rayuwarka kar ka lalata rayuwarka saboda ana ga kaman wani wayewa ne ko wani bariki ce ko wani birnanci ne kaga matasa tun kai ana zina Allah kiyaye ka duba hatsarin da ke cikin zina ka tuɓe ɗiyar mutane haka kawai abin kuwa yana da girma yana da girma an haramta an haramta an yi bayanin haramun ne amma sai ka ga mutane kamar tun da dai an samu dama ko kuma tun da dai wannan abin kamar ba kai ana gaba kai bane ba sai zama to ana faɗaɗawa ban shi abin da ake aikatawa ba kenan bala'in da ake ciki wani mai auren nema amma baya zama ɗan wallahi wani ya lattijanta amma baya zama ɗan wanda yake maka nuni akan yaran ta banza aka yi in kaga tsohon banza to yana yaron ma dama na banzan ne na banza ne man shaba ala shay'in shabba alayhi duk wanda ya taso akan wani abu wallah bai aka lihatsu da wannan abu shi yasa duk abin da yake haramun ne karka bude wa kanka shi fitina karka bude wa kanka kofar fitina zaka iya bude ta da kanka amma baka isa ka rihita ba baka isa ka rihita ba ka sanya rayuwarka cikin damuwa da kumci babu yanda za a yi ka ji kana walwala baka isa ba wallahi baka isa ba mutane suna kaffa kaffa suna kula da ɗiyansu haka kawai kai kai ne shugaban masu barbara kana gamuwa da ɗiyan mutane kawai abin da kake lissahi da shi yaya za a yi ka cimma wannan mata ka kai zuwa gare ta ko da sunan ɗan makaranta ne kai ko da sunan ma'aikaci ne kai ko da sunan ɗan kasuwa ne kai ko da sunan wane ne kai duka bangarori daban-daban kowanne akwai irin hatsarin da ake ciki hatsarin da ake ciki to duk mutum ya rika ma kanshi lissahin cewa yanda ake ciki a yau nan ba haka za a dawo ba wallahi ba haka za a dawo ba ka guji rayuwa ka tausaya wa kanka ba ka san baya abin zai kare da kai kuma tabbas ba zai kyau ba saboda kayi intihak na hurmatullah kuma sannan ka shiga haƙƙin wasu Allah ba zai barka ka nan ba kama diyar mutum ka rika zina da ita ka ce ma Allah ne haƙƙin wannan uwayen nata wallahi yana na sama kanka ila yau mutanadi ila yau mutanadi shi yasa kowa ya kame ka gani ga irin azabar za a rika musu tara su za a cikin wani tanda wani ful maza da mata tsirara kuma sannan an kunna musu wuta daga kasansu ina daɗin da kuka ji ina abin da kuke tsammanin morewa ne ina abin da kuke ga burgewa ne duka gashi na abubuwan da suke taimakawa akan aizinan maimakon a yi bayanin a ji tsoron Allah ka aizina sai dai a ce a a bar kaza a zo bangare kaza in za ku yi ku yi amfani da abu kaza saboda ya hana ku kamuwa da cuta yi wace cuta ta kai wannan a zo a tara ku mazinata maza da mata tsirara a cikin fur ana kunna muku wuta daga ran da kuka mutu har ran da za a tara kiyama wanda rikici kai wanda rikicin wanda tashi hankali kai wanda tashi hankali kasamta ce duk mutum mai imani wallahi da sance shi shi yasa kuma addini tun tashin harima yace wala taqrabu zina kar ku kusanta kar ka kalla barata na zuciyarka ta maka wani hira kai kokari ka jure duk mutumin da ya hakurtar da zuciyar shi abinda Allah ya haramta to wannan bawa sai Allah ya arzuta shi abinda yake halale shi Allah rahmu nasiri Allah kare al'ummar mu amma duk abin da kasan zai kai ka wallahi kautar daga bayan shi ga irin azabar za ta fi baya wa ammar rajulul ladhi ataita alayhi yasbahu wannan mutumin da aka zo aka same shi yana hutu yana nutsu fil nahri a cikin ruwa wa yulqamul hijara ana tura mushi dutse a cikin bakin shi yace fa innahu akilur riba wannan maciyin riba kenan kuɗi da ruwa ba a iyawa yanzu gashi za a yi rantare ga yanzu gashi za a shiga ramadan yanzu gashi tabaski ya zo za a yi sallar layya yanzu ga wane ne ga wane ne sai ya kawo su hujjoji ko kuma ya za a yi tsoho bane da gida sai je kwaso wannan bashin da akwai intiri a cikin shi kuɗi da ruwa an lullube shi da shi a baka kaza ka milo kaza a baka kaza ka milo kaza ko fran ɗai aka ƙara maka akai wannan abin ya zama riba kuma wallahi idan ka ci shi za ka ɗanɗana kuɗaka jiki magai yiwuwa a hankalce ma shari'a ta haramta kai ne kake ɗaukan misali jika 300 a wata sai kake ga wannan 300 batta isanka kai kaza kai kaza kai kaza ko kuma wani abu ya zo batta isanka ka biya wannan bukatun naka sai ka je ka ɗauki wasu miliyayyika wanda za a hudda su daga jikin jika 300 nan a hankali a hankali a hankali yau dama 300 mata ishe ka kuma allah sai ka je ka ƙara wabce ta duk wata ba ruwansu da wani kana cikin matsala ko baka da lahiya ko yadda kuka ittifaɗiyyar na haka zai to ya za ka gani da kyau shi yasa daga ka fara to kuma gaba za ka ƙare shi famanka za ka samu ka biya ko ka kayi nisa a cikin biya hallau ka hari wani sabon bashi a haka za ka kare a tsiyace a tsiyace ka ga mutum tsamman da zai sa yana nema ga gare shi wannan bashin ya lullube shi ɗiye shi zai ma aure sai je kwaso a zo a sa haram a cikin abin da za a yi sallan layya zai yi da kudin haram inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba zaka gina gida a zaka mutu ko zaka yi retirement baka gina gida ba ai ai sai ka je ka doka to ayya ko kaza zai kai shiga tawili to gidan da shi zaka tafi lahira da wanda yake da gidan da wanda bai da gidan bai bambanci sa cikin gabari wa yazo da wani abu babu wanda yazo da wani abu a nan da zaka bar shi duk fitinarka duk jarabarka ba inda za ka yi ba ka masan da yake ciki ba kai ba ka masan da yake ciki ba ka tausaya wa kanka in Allah kadarta maka za ka yi za ka yi in Allah bai kadarta maka ba haƙurtar da zuciyarka ba dole sai ka yi akwai wanda Allah ba su damar da su kuma za su mallaki nasu kuma za su gina na haya kai la Allah a cikin ɗan haya ka fito ka roƙi Allah ya ruwa maka asiri baka abin da za ka biya haya ɗaya daga cikin magabata me ya kira shi da suna umar ibn abdulaziz lokacin da ya zo mutuwa sai ka zai mutu bai marmar shi komi ba aka ce ga wannan bai kira shi da suna wannan da cikin daular umawiya abdulmalik ibn marwan lokacin da ya mutu an raba ma ɗiyan shi gadon dinari 900 miliyar ba ɗaya ba 100 eh miliyar na dinari kudade ne waɗanda in ka mallake su talauci kai ko labarin shi baka ji ba ko labarin shi kun raba hanya ba raka kamce amma shi wanda yake ba da labarin tunda dattijo da tambayar shi ake me baka mamaki a duniya ya ce abu biyu abu na farko ya ce waɗannan yara da aka bar wa miliyar ɗaya ɗaya ba dubu ɗari na dinari ya ce ba su bar duniya ba sai da suka rika yin aiki a gidan mutane don a ba su abincin za su ci ya ce wannan abin ya ba shi mamaki haɓa mala allah aiki allah daban ne kana ga katar komi an tattare yaki haram yayi allah a cikin kwana ɗaya allah ya watsa ka allamta da nabil ams kamar je ba a yi zama kawai ga abin zai zai wa ne ki in motar a ce maka wacce ta kama da wata wacce ta faɗi wannan ɗan yi wane ne abu ka zan ma da aka suyo yaƙi sai yi wa kaza ko bihe rikici ka a mana Allah mutum yi tsoron Allah Allah cikin lamhatul basar sai Allah jagora maka lissahi duk yadda kake jin kakai ƙare wata wajen Allah wallah ba kawai bane ba ya ce labari na biyu ɗiyan umar ibn abdulaziz ya ce da suka zo da ya zo mutuwa aka ce bai bar su komai ba sai tara sai ce a tattaro su gaba ɗaya su ya ce yana jin wasu maganganu suna ana cewa bai bar musu kawai ba ya ce to in ku mutanen kirki ne fallahu da tawallar salihu allah shi ke jibintar lamarin iya na kwarai in kuma ku ba aka nan bane lalatattu ne to allah bai ba ni dama ba na bar muku abinda za ku ci gaba da yin lalacin kama an ƙara taimaka muku akan lalacin gadon da za a bar muku haka gyale su ya mutu abinda aka rama musu bai taka kare karya ba a matsayin shi na amirul mu'minin a wannan lokacin wanda yake ba da labari yake cewa na ga wannan yaran da aka bari iyan umar ibn abdulaziz ɗaya daga cikinsu irin ƙarhin da suka yi na dukiya sai mutum guda a cikinsu ya ɗauki yaunin mutum ɗari da raƙumma ɗari da guzurin mutum ɗari wanda za su bari a gidajensu da abin da za su ta zuwa gare shi su fita zuwa jihari fi sabi lillahi mutum ɗari ya ce ɗaya daga cikinsu zai iya wannan ba ya tsinta ba amma su kuma waɗancan ga yadda hali kasance tare da su da aka baka gina ba wanda kai ya zama matsala kanka shi lamari na Allah ne shi Allah yake wa kowa abin da ya ga dama kai bai shekala ba bai sheka misali ba kai za ka aihi ɗai ya zo ya mallaki abinda kai baka mallaka ba kai baka ma taba kama hanyar ta ba da Allah baka taba hada jika 200 ka hada kansu ba amma da haka ake ta rayuwa sai danka ya zo da miliyika saboda kowa da nashi tsari da Allah mushi wannan hadisi haka za mu bar shi insha Allah sai da rasulullahi gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah